والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan rana ta laraba goma ga watan azumi hijiriya 1445 wanda ɗaya ƙirgen kuma 20 ne ga watan march 2024 daga wannan masallaci na al'afat cikin anguwar nasarawa cikin garin gombe a jamhuriya ta najeriya inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul bakara yau za mu tashi aya ta 189 aya ta 189 bayan mun gama aya ta 188 ya yi walatina wala takulu amwalakum ko wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li taakulu fariqan mun yi magana kan rashuwa da cin hanci da hada kai da alkalai da shugabanni dan azalunci mutane azalunci al'umma a kwace musu dukiyarsu ko a kwace musu mulkinsu ko a kwace musu abin da Allah ya mallaka musu na iyalansu yau za mu shiga sabuwar gaba a matsala ta aikin hajji da kuma hukunce-hukunce na wata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون
Allah subhanahu wataala yake cewa yasalunaka anil ahilla ana tambayanka mutane suna tambayanka sahabbai eh, suna tambayanka anil ahilla game da jinjirin wata ana tambayanka game da jinjirin wata yaya jinjirin wata yau za a gan shi ƙanƙani gobe ya ƙaru jibi ya sake ƙaruwa gata ya sake ƙaruwa har ya cika ya zo kwana goma sha biyar ya cika full sannan daga ya cika full ya sake raguwa ya yi ta raguwa ya yi ta raguwa har ya dawo ƙanƙani wannan shine tambayin da suka yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salu daga anil ahilla suna tambayin ka game da jaririn wata ƙul ka ba su amsa ka ce musu hiya mawaqitu lin-nasi shi wannan watan da kuke gani mawaqitu lin-nasi wasu lokuta ne na mutane mu- lokuta ne na muta- ga mutane dan su gane yanayin rayuwarsu idan an saka aurenka za a ce wata uku to za ka yi ta lissafi da wannan watan yau muka ga wata to in mun sake ganin irinsa ranar da aka sake ganin kankaninsa da kwana biyu in mun sake ganin kankaninsa da kwana biyu an gane to ubangiji su san tabe shi game da mesa yana karami ya canja yayi kaza ya canja yayi kaza ya canja yayi kaza ba ku duba amsan da aka ba su ku duba amsan da aka ba su yanzu misali misali ba ga wannan microphone din ba sai mala aliyu sai tambaye ni alagati mala ina tambaya me yasa wannan abun baki ne in na tashi bashi amsa sai na ce kun sa abin da yasa in zan bashi amsa in ce me yasa wannan baki ne sai in ce masa abin da yasa ya zama baki saboda garin nan akwai sanyi sanyi kuma baki yana protecting sanyi wannan bakin an yi shi ne da fenti kaza da kwalta kaza da kaza da kaza haka ya dace in bashi amsa kama ba haka ba sai tambayin sai ce me yasa wannan abun ya zama baki sai na ce masa wannan abun microphone ne duk sautin da kake ji a waje shi yake bayarwa na bashi amsa ban bashi amsa ba amma amsan da na bashi tafi amfani ko kuma in gaya masa abun baki ne yafi amfani amsan da na bashi tafi amfani saboda ya san amfaninta shi yafi dacewa ba ya san me yasa ta zama baki ba to ku dawo wannan gurin mu dawo karatun nan yasalunaka anil ahilla sun tambaye ka game da jaririn wata me yasa yake farawa daga ɗan ƙarami sannan ya ƙara girma a sha hudu sha biyar ya cika sannan ya ci gaba da raguwa ya ci gaba da raguwa ya ci gaba da raguwa har ya sake dawowa ƙanƙani haka suka tambaya to bari ku ji amsan da Allah ya ba su kul gaya musu shi wannan watan mawaqitu linnasi an yi shi ne dan gane lokuta ga mutane iddan mace lokacin daura aure lokacin aikin haji lokacin kama azumi lokacin da abin nan al'adanki za ta dawo lokacin da za ta ɗauke lokacin da zan biya ka bashi lokacin da za ka kari bashi lokacin da za mu fara noma lokacin da za mu yi girbi don haka aka yi wata Allah ya kauce musu ko bai kauce musu ba wannan shi ne ka'ida a masu balaga ake cewa uslubul hakim shekku samin Allah masa rahama a ƙarƙashin ayan nan ya faɗaɗa game da abin da ake da uslubul hakim uslubul hakim shine kai tambaya a abin da bashi da fa'ida sai a baka amsar da za ta amfane ka a kauce da wautarka wautan da kake da shi ya zaka je ka nemi abin da bashi da amfani sai a baka amsan abin da zai maka amfani uslubul hakim qul hiya mawaqitu lin-nasi ga musu lokuta ne na mutane wal hajji kuma lokuta ne na aikin hajji wanda zai nuna muku yaushe aikin hajji zai fara yaushe zai kare walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ai ba kyautatawa bane ba abun kware bane in kuka yi aikin hajji in za ku dawo gida ku biyo ta bayan katanga ba ku shiga ta kofa ba ba abun kware kuka yi ba walakin albirra in dai aikin hajji na kware kuke so liman ittaqa ko kuma dukkan ayyukan alkhairi shine wanda akwai tsoron Allah wanda ga yadda Allah ya ce ayi ba yadda al'ada ta faɗa ba ليس البر وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ba wai kyautatawa abun kwarai shine ku shigo gidajenku ta bayan katanga ba za mu zo mu ga ta yaya suke me yasa suke shigowa ta bayan katanga walakin albirra bani taqa abu aikin kwarai shine ku biya ubangiji yace ayi ba yadda al'adunku da kakanninku suke yi ba saboda haka duk mu watsar da kakannu da wani abu mu duba me annabi ya zo mana da shi sai Allah ya ce wa atul buyuta min abwabiha ku zo wa gidajenku daga kofofinta ku shiga ta kofa wattaqullahu ku ji tsoron Allah kun ga sai aka sake maimaita tsoron Allah la'allakum tuflihun ko kwa samu rabo a wajen ubangiji na'am Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito hadisi daga Bara ibn Azib daga Bara ibn Azib Allah ya kara masa yadda Bara yake cewa nazalat hadhihi al-aya fina wannan ayar ta sauka a kanmu ne mu sahabbai kanatil ansaru idza hajju su ansar in sun kasance sun yi aikin haji faja'u suka dawo lam yadkhulu min qibali abwabi buyutihim ba sa shigowa ta kofar gida walakin min zuhuriha sai su shigo ta ta abadan ta katangar baya faja'a rajulun min al ansar sai wani mutum daga cikin 'yan madina sai ya zo fadakala min qibali babihi kawai ya saba wa al'adarsu ta banza kawai ya shiga ta kofar gida shi ya ki shiga ta bayan katanga kun san matsala ta bayan katanga ba ba ta sabuwar kofa ake ba zaka zo da tsaraban da ka dawo da shi na aikin hajji da komai ka ajiye ka sa katti a ƙasa kai ko tsoho ne kai haka za a cicciba ka kan katangan a tura ka kadira wallahi tallahi sannan a ɗauka yanka sai a harba maka shi ma ta ciki wani ba an sare kawai ya ga wannan sakarci kawai a kwakwalwansa ya gane sakarci ce kawai ya dawo suna ta haura kawai ya bi ta kofa kawai ya shiga abinsa aka rika surutu kun san in an saba al'ada yadda ake yi a wajen a garin da a yankin da jahilci yayi yawa sai ka ji an ce yanzu aka yi auren ko yan kususu babu uwarsu yan kususu addini ne yan kususu masu bata aure da kai bance bance yan kususu ya al'ada ce wacce amma kar ta zama sharadi kike nan kawai je shiga ta kofa aka yi ta surutu da aka gama surutun kawai sai Allah ya saukar da wa laysa albirru bi an ta'tu albuyuta min zuhuriha ai dama ba abun kirki kuke ba dan kuna biyo kofan gidajen ku ta bayan gida walakin albirra man ittaqa wanda ya aikin haji mai tsoron Allah ya shiga ta kofa shine ya kyautata a duk ayyukanmu kuma aikin da muka yi wanda ya yi daidai da shari'a shine na daidai ba wanda ya daidai da na al'ada ba wattaqullah ku ji tsoron Allah wa'atul buyuta min wa'atul buyuta min abwabiha ku zo wa gidaje ta kofofinta wannan shine sababin saukan aya din daga gurin walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha wannan shine sababin saukan aya din haka malaman tafsiri jumhur na malaman tafsiri suka kawo إمام الطبري إمام البغوي ابن عطية إمام القرطبي ابن كثير الطاهر ابن عاشور إمام البغوي كي قال أهل التفسير ما لمن تفسير سكتي كان الناس في الجاهلية متاني كونغا دان أنونا مك جاهلية يعني. كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام ده كما فرق مسلمتي إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو الأمرة إن أنسوا يحرم من حجك وأمرة لم يدخل, لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بيته gonarsa ne ko gidansa ne ko wani abin nan wani ba zai shiga ba ba zai shiga ta kofa ba sai dai ya je intaha har zuwa ƙarshen maganarsa haka imamul qurtubi shi ma ya faɗa to saboda haka ayan ta sauko ne game da mutanen ansar wanda suka kasance suna aikata irin wannan aikin in sun dawo aikin haji ko aikin haji ko a umra ba ta shiga gida ta kofa sai su shiga ta bayanta sai Allah ya bayyana musu wannan ba shine abin kware ba abin kware shine ka bi abin da yake shari'a karka je ka wahalar da kanka da nassi sarihi malamai kuma suka kafa dalili da cewa wannan shine sababbin saukan ayan kuma lalle shine sababbin saukan aya ne yas'alunaka suna tambayinka ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil ahilla game da jinjirin wata jam'u hilal ahilla jam'i ne na hilal hilal shine wata guda daya lam tabdo da wanda wanda bata bayyana ba sannan ta karu har ta cika ta zama ta kai ranar 14 sannan ta yi ta raguwa ta yi ta raguwa ta yi ta raguwa shi wata Allah ya halicce shi haka ba kamar rana ba rana kullun tana nan a cycle ɗinta amma wata yana zama full ne a kwana ɗaya da rabin wuni kadai ran 14 zai zama full da wani rabin rana yana zuwa 15 kuma akwai raguwan da zai koda ku ba ku gani ba koda na haskensa ne zai ragu lailatul badr shine rana 14 amma wata amma rana ita kullum a kala ɗaya take to suna tambaya game da wannan raguwan kullahum ga ya musu hiya mawaqitu linnasi ai miqat ne jam'i mawaqit jam'i ne na miqati ai wasu lokuta ne na mutane ya'lamuna biha awqata zar'ihim za su gane lokacin shukansu wa matajirihim da kasuwancinsu da idda na matansu da azuminsu da shansu wal hajji kuma mawaƙitul hajji ne lokuta ne ake gane hajji da su za gane yanzu muna muharram za mu shiga dulƙaida za mu shiga dulhijja za mu shiga kaza za mu shiga kaza walai salbiru bi an tatil buyuta min zuhuriya fil ihram ai ba wai abun burgewa bane ba wani abu ne mai kyau a ce ka zo gidajenka ta bayan katanga walakin albirra man ittaqa ai in dai kyautatawa ne da bin Allah shi ne wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar nisantan saba masa wa'atul buyuta min abwabiha ku shiga gidajenku ta kofofinta wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah ko za ku samu rabo a wajen ubangiji na wannan ayan tana nuna mana dukkan wani abu na al'ada al'adatu muhakkama ada al'ada ana aiki da ita matukar bata saba wa shari'a ba duk al'adan ta saba wa shari'a a jefar da ita a watsar da ita kada a yi aiki da ita a ɗauki abin da yake shine shari'a Allah ya mana jagoranci na'am ala ramma
اقتلوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم واخرجوهم
daina tafiya wajen shi kazo sauna dalla kuma ya shiga lura nan na ce wannan ita ce aya ta biyu da ta sauko game da wajabta yaƙi wajabta jihadi ita ce aya ta biyu addinin musulunci yana da rahama addinin musulunci addinin sauƙi ne addinin musulunci da duk abin da zai iya yana yin yaga wallahi sai ka shiga aljanna shi sa duk wanda ya sakaci bai shiga aljanna ba impediment daga gurinsa ne shi ya hana kansa shiga aljanna amma duk gatan da za a yi ka shiga aljanna wallahi musulunci ya maka duk abin da za a yi kar a takura ka a kawo maka abin da zai takura ka ka kasa shiga aljanna wallahi musulunci sai ya maka shi za mu ga haka aikin hajji afon za mu ga haka a jihadi za mu ga haka a azumi za mu ga haka a shan giya za mu ga haka a cikin wasu hukunce-hukuncen zuna za mu bada misali a gurguje wannan ayan wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku je ku yi yaƙi fi sabilillahi don Allah alladhina yuqatilunakum wayanda suke yaƙan ku wanda ba sa yaƙan ku ba kuma suna can suna kutunguyelan su yaƙe ku duk Allah ya ce kar mu yaƙe su wala ta'tadu kar in kun zo yaƙan wanda suka yaƙe kun kar ku wuce gona da iri ku yaƙi yara ku kashe tsofi ku kashe kaza mata ku kashe marasa ƙarfi ku kashe marasa lafiya ku kashe kaza banda wannan masu ƙarfin da za su ci mutuncinku su za ku je ku rama a kansu inna allaha la yuhibbul mu'tadin allah baya son masu wuce gona da iri masu yin ta'addanci domin wanda bai tsokane ka ba ka taba shi tsoho ina ruwansa ka je ka taba shi yaro ina ruwansa mace ina ruwanta marasa lafiya ina ruwansu musulunci ya kira shi ta'addanci saboda adalci na musulunci addinin musulunci addini ne na adalci introduction kenan introduction addini na adalci addini ne bai da tsokana addini ne mu kiranin mu ma al-islam fis ka dauka a yadda suka dauka a haka din bar su a yadda suka fassara mana musuluncin mu islam mean peace asil assalam zaman lafiya da mutuntawa shine musulunci shi isa annabinmu annabi muhammad muna gaya wa kowa da babban murya musamman waɗanda ba musulmai ba da ba sa karanta musulunci musamman waɗanda ake misleading ɗinsu game da musulunci su san cewa annabinmu bai taɓa neman wasu da yaƙi ba bai taba tashi ya je nemi wasu da yaƙi ba annabinmu duk inda aka yaƙi zaluntansa aka yi cutansa aka yaje ya karɓo haƙƙinsa ne ya fahimci za a zubar da mutuncinmu ne ya ce to ko ba za mu yadda ba sai mun tsaya mun kare kanmu duk mun ba ku a samin duk masu karantawa akan musulunci ai akwai wanda ba musulmai ba akwai kwanan nan wani wanda yake rubutu game da extremist ba musulmi ba ne a abuja babban kirista ne evangelist ne amma an hada shi da ni don Allah yana so in fitar masa da wasu ayoyi da wasu hadisai a mahanga ta musulunci a mahanga ta fiqh musulunci yayi rubutu akai rubutu mai kyau kuma a rubutunsa na san in don Allah yayi to ku ko bai shiga musulunci ba zai fahimci menene musulunci to ku nemi musulunci ta hanya ta gangariya ba ta hayaniya ba annabi mu bai taba zuwa ya ga mutane ba sai da yaje zai rama ko a ci mutuncinsa zai yi dalilai kamar haka ku karanta yadda ya rayu a makka ya za a ce mutum mai neman rigima ne amma garin mahaifansa ma a hana shi zama ya za a faɗi haka garin mahaifansa yana kuka ya bar garin nan ya ce ba don mutanenki sun fidda ni ba wallahi da ba zan fita ba yana so yana son garin ya ce ba don an fidda shi ba da ba zai fita ba kukun sani waɗanda ba musulmai ba buhaira ar-rahib babban fasto ne yana nan cikin littafinku a rubuce ya ce da ina raye lokacin da mutanen garinka za su kore ka da na taimake ka babu haira ba wannan waragabin naufal ya ce a mukurji yahun yanzu ni yan garin nan za su fidda ni don allah wanda za a kore shi shi ne ya yi laifi ko waɗanda suka tsane shi ne suka yi laifi abinda aka masa kuma kenan to na ba da dalili na ɗaya dalili na biyu duk yaƙuƙukan da annabi salasalam ya yi za ka samu tsokana aka kai masa bari mu ba da guda biyar kaɗai ko kuma ba mu ba da guda uku inda aka fi saninsu yaƙin badar ‘yan makka ne suka je suka yaƙi annabi a badar tsakanin badar da madina daga makka zuwa badar kilomita 390 kwajen kilomita 400 tsakanin madina zuwa badar kilomita 100 da wani abu ne wanda ya tafiyan kilomita 100 ne aka ya je yaƙi ko wanda ya tafiyan kilomita 400 kaga yaƙansa aka je yi yaƙin uhud daga makka zuwa uhud kilomita 430 ko da 70 a wani lissafi mu bar shi ma kilomita 400 aka taso daga makka aka yi tafiyan kilomita 400 aka zo wajen annabi annabi kuma tsakaninsa da uhud kilomita 7 ko 11 mu ba shi ba kilomita sha biyar da wanda ya tafiya kilomita sha biyar da wanda ya tafiya kilomita ɗari hudu da wani abuwa ya zo yakan wani mu ɗauki khandak khandak daga makka zuwa khandak kilomita ɗari hudu da wani abu daga inda annabi yake zuwa khandak kilomita bakwai da wanda ya tafi kilomita bakwai da wanda ya tafiya kilomita ɗari hudu wa aka zo a yaƙa duka annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo yaƙa ya shirya kuma shi ya sa duk wanda ya ce bari in katange gari na saboda za a zo min shi yake ba wa kansa kariya ko kuma shi ya yi tsokana shi ya sa sai da ya sa aka yi tono kuma su wa'anda ba musulmai ba sun san salmanul farisi sun san hikimansa a littafinsu tun haka musulunci ba dan tsokana ba ne wannan ayar ita ce aya ta biyu shi ya sa jihadin ma a musulmai su kama je karama ko ka kare kanka ko ka guduma sai an gaya maka yadda za ka yi shi sa an kore su a makka an kwace musu dukiyarsu an raba su da iyalansu annabi fasawa yake yadda ake sakawa mutum ka je ka karɓo haƙƙinka haka annabi ke ɗaukan hayan 'yan madina wanda ƙwararru ne sun san makka wasu ma 'yan makkan ne sun musulunta ya ce don allah akwai wane ya musulunta ya kasa fitowa daga makka ku je ku sato mana shi wallahi abin da ake kenan ku je ku ɗauko mana wannan a tafi da daddare a lallaba a ɗauko wani a taho da shi a tallaba a ɗauko wani a taho da shi saboda zaluntar musulmai da da aka yi kuma da ake yi to abin da ke faruwa kenan to da ubangiji ya yi ta kyale su ya hana su su yi komai su kuma musulmai ba sa abu sai Allah ya ce ku yi ba ma yi da ka ahlus sunna sai an ce mana ga dalili annabi yana zaune bai ɗau mataki kan kowa ba aya ta farko da ta fara sauka ita ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim ga ma aya an yi izini ga waɗanda aka yaƙe su aka zalunce su su ma an musu izini sai aka kyale su a haka ai kana da hankali ba dai an zalunce ka ba kai ma dama izini wannan ai magana ce ta manya haka manya suke ai ai babba ba zai ce je kai kaza ba kana zaka gane wai wani ne yazo ya gama ta'addanci a falon wani babba sai da yazo zai fita su kuma matasa suna bakin kofa duk ransu ya baci babban nan ya iya dau mataki kuma yana cin mutuncin sa sai da yaron nan yazo zai fita sai babban nan yace karfa ku da ke shi in yazo fita karfa ku taba shi ku kyale shi a ai ka ba mu dama kenan shi ne aka zo aka ɗan ja ƙofa tun da babban baya gani aka ɗan rarrankwashe shi aka ce ka sake dawa ka gani to haka ubangiji uzina lillazi ne qataluna bi annahum zulimu lalle waɗanda aka yaƙe su an ba su izini su ma su je su rama ya annahum zulimu don ko an zalunce su wa inna allaha ala nasrim laqadir kuma allah a taimakon da zai musu yana da iko ya taimake su allazina ukhriju min diyarim in ba ku gane su waye ba su ne dai wanda aka fitar da su daga gidajensu bi ghairi ba tare da haƙƙi ba zaluntansu aka yi wannan ita ce aya ta farko muhammad al-aminu shankaiti a cikin azuwa bayan yake cewa hadihil aya hiya awwalu aya na zalar fil jihad uzina lillazi ne zata nuna kenan ita ce aya ta farko da ta sauka akan jihadi to sai yake cewa domin jihadi an saukar da shi ne a tadarruc step by step step by step saboda abu ne mai wahala duk abu mai wahala rana tsaka ah to yanzu ko ruwa ne za ka yi wanka da ruwan zafi ta fashashe kana zuwa banɗaki mai aikin farko da za ka fara surkawa idan ka fara surkawa kai mahaukaci ne za ka zuba a kanka a ƙafa ake sa ko a hannu ko a hannu ake fara shi sa ruwan tsarki ka'idansa kar ka yadda ka kai shi al'auranka wata ranko za ka samu matsala sai an sa a hannu fes kenan domin hannu ya fi tahammuli idan abin da al'aura ba za ta ɗauka ba hannu zai ɗauka in ka ɗan sa a hannu babba to shi kenan sai ka sirka in ka sirka in ka ƙara to ka san can ɗin ba matsala ka gwada mana in kai sunanka anas to musulunci yana bin mu'ankali to saboda jihadi al'amari ne al'amari ne mai wahala a zuciya shi yasa saboda wahalan sama ba wai jihadi kadai da jiki aka yi ba sai aka ce bi amwalikum wa anfusikum har da dukiya sai ta yi motsi dan adam kuma jikinsa da dukiyansa yana ji da ita to ko in za a sa shi abin da zai taba jiki da dukiya to sai an bi shi a hankali a hankali a hankali shi yasa ba a ce yanzu ku tafi ku yaƙi kowa da masu ƙarfi da marasa ƙarfi da masu mulkin nan duk ku je ku yaƙe su ba musulunci sai bai musu haka ba sai ya musu na farko saboda dan adam baya son mutuwa dan adam baya son dukiyarsa tafi sai Allah subhanahu wataala yake cewa uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu shine mataki na farko da aka yi musu sannan tunda an ce yanzu an musu izini ai sun gane me ake nufi to sai aka je na biyu sai aka saukar da wannan aya ta gaban mu din waqatilu fi sab tunda an ce an muku izini yanzu to amma a izinin ma waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wanda suke yakan ku su kadai aka fada yanzu ba a ƙara ba a ba su yayi nauyi har waɗanda suke shirye-shirye har masu kaza kaga in an ce kowa ne an fadada musu abin amma yanzu wanda yake tsokanka kaɗai su ake so karka taɓa wani wanda ba wannan ba to aka ɗan bar su haka zuwa wani lokaci suka ga lalle za su iya kare kansu ga waɗanda suke tsokanansu za su iya ɗaukan mataki za su iya ramawa to tun da yanzu sun ji za su iya to in aka faɗaɗa musu ma ba su da matsala sai muka sai aka faɗa musu aya ta gaba Allah ya ce musu me sake karanta mai ita Eh. نعم sai aka saukar da wannan ayar kuma da makamancinta ta cewa duk wani kafirin da yake musu shiri ya walakanta su su dai ba za su je su yi shirin walakanta mutum ba amma duk wanda ya shirin ya walakanta su da makamantansu da wanda yake taimakon wanda zai walakanta su waqtuluhum haythu taqiftumuhum duk inda kuka same su ai haythu wajadtumuhum ku yaƙe su yanzu ba waɗanda suke yaƙin ku kadai ba wa akhrijuhum ku fitar da su su da suka fitar da ku da waɗanda suka taimaka su aka fitar da ku su ma ku fitar da su min haythu akhrajukum ta duk inda ku suke tsammani za su fitar da ku ko ta inda suka fitar da ku wal fitna ashaddu min al kufr min al qatl ai da ku bar shirka tana existing a bayan ƙasa wallahi gara a kashe ku kafirci ya fi kisan da za a yi muku والفتنة أي الشرك منهم أشد أعظم من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظموه shi yafi girma fiye da kashe su da suke ganin da suke ganin yanzu ai yanzu a cikin garin makka ne mu mata makka muka fidda ku saboda haka za ku zo ku yaƙe mu a makka makka ai gari ne mai alfarma makka gari ne mai girma to shirkan da suke in suna ganin maka mai girma ne ba za a yi yaƙi ba to yaƙan su da za ku yi a cikin garin makkan a zubar da jini a makka bai kai shirkan da suke a garin makka ba alasa fasaran ta fito walfitan da ashadu mulkar wala tuqatiluhum inda almasjid harami hatta yuqatilukum fi amma duk da haka in kun zo masjidul haram din ku daga kafa sai in har kun fahimci za a yi tarazaza da ku to ba ku da daga kafa kar ku tuna cewa yanzu na haramta irtikabu akhaffu dararaini ku buga su hatta yuqatilukum fa in qataluukum faqtuluhum duk wanda ya taba ku ba ku taba shi ba ku taba shi kazalika jazaul kafirin haka dai shine sakamako na kafire to kun ga anan gurin sai aka fadada yakin yanzu aka ce ko ina ne da wasu ayoyi kuma fa idan salakal ashhurul hurmu faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa quduhum wa asruhum wa qudulan kullu marsadi da wannan ayar da kuma fadin Allah mutum faqtulul mushrikeena kafatan kama yuqatilukum kaffa duka ta shafe waccar ta ƙara tafiya stage na uku na sassauci haka kuma ubangiji yake al'amuransa yanzu ka dawo harkar giya idan ka dawo harkar giya ai musulunci ya zo ya samu mutanen makka da laraba suna shan giya su to tunda musulunci ya zo rana tsaka sai ce ku bar giya abinda ya kamar yanzu ne fa a ce za a haramta mana tuwo miyar kuka don girman Allah yau kadai yanzu nan a shigo a ce daga yau an haramta tuwo miyar kuka amma mafi karanci a ce a sace mu ci sau uku ana nan ana nan sai to kamar haka ne to laraba sun riga sun saba da giya to musulunci sai ya duba yadda suke sai ya saukar musu da fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhal ladina amanu yas'alunaka anil khamri wal maisiri suna tambaya game da taba da eh, game da giya da tata qul fihi ma ismun kabirun Allah ya ce akwai zunubi mai yawa fa wa manafi'u lin nasi akwai kuma akwai dan amfani ga mutane wa ismuhuma akbaru min naf'ihima sai dai amfanin bai kai cutarwan ba wallahi Allah yana saukar ce akwai dan amfani akwai dan amfani amma fa cutanta yana da yawa daga nan sai aka samu 60% suka ci kuma akwai cuta kuma mu ci gaba mu mun hakura 60% suka hakura saura 40% an rage ko ba rage ba to daga nan sai ubangiji kuma sai sake cewa to tunda an ce muku ba ta da amfani kuma kun ki bari to bari a gaya muku la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun in haka ne tunda kun dai sauran 40% ɗinku sun ce he sun sha giyan nan to in za a sha kar a sha a lokacin sallah sai aka ba su lokacin sallah bayan sallan asuba da bayan sallan isha kaga bayan sallan isha in ka sha kana da wajen awa shida kafin awa shida zuwa asuba ka dawo hayyacinka sai ka yi asuba lafiya galau kana yin asuba in ka sha ko in ya sha ko ba haka ne idan ya sha kafin azahar ta warware sai a yi sallan azahar lafiya shi kenan aka bar su a haka wasu suka ce a to tun da dai la ta karbu salatu an su kara kenan tana da matsala nan ma ya ka samu 20% sai suka bari 20% abin nan 50% na 40% kaga ya rage saura 20% 80% yanzu sun daina to sai a state na uku Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu duka ma an nisance shi kaga a hankali shari'a take bi in kun duba haka aka yi azumi kamar yadda muka faɗa da azumi an sa shi kwana uku uku ne a wata a shekara kai in an zo azumta uku ake yi kadai in ka so ka haɗa shi da ashura ba shi ne ƙwaya hudu ba daga nan aka ce a ake yin wata wata amma watan ma wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama karye wanda bai bai ciyar suka suka ɗauka suna yi daga nan aka zo aka ce kowa sai ya yi kaga ya fi saukin ɗauka to haka wayannan ayoyin aka yi ubangiji yace waqtuluhum haythu taqibtumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrijukum wal fitnatu ashaddu min al qatl wa la tuqatiluhum inda al masjid al haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin na'am kaga fa su kafirai su suke tsokanan musulmai amma Allah ya ce fa inintahu in suka dena yakar ku fa inna Allah ghafurur rahim kafirci fa kenan Allah mai gafara ne mai rahama shi sa musulmi ya ɗauke kai ya ɗauke tsammani da rahamar Allah yake jin shi ƙaramin ɗan wuta ne wallahi kayi kuskure kayi kuskure ubangiji mai gafara ne rahamar sa mayalwaci ya ce fiye da duk yadda kake tsammani shi sa amini na professor mansur isa yalwa ina yawan faɗa maimaita kalmar nan an tambaye shi abdullahi ya gaida dariya ne a cikin shirin kusan malamanku da aka tambaye shi kai me yake burge ka a rayuwarka ta duniya sai ce wallahi rahamar Allah yace yalwar rahamar Allah tana burge shi kana duba sai ga tacan Allah ya bude maka tacan ya bude maka tacan mai rahama ne tacan mai jin kai ne tacan mai daga kafa ne in kai mai kyau ya yalwata maka in kai kadan ya takura to kaga kafiri ne fa aka ce ghafurur rahim da za su hanu da Allah mai gafara ne mai rahama mai jin kai na'am
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة منكرا تمني إرن تأرم كياكي سحر سيتا دما كياكي مشركي حتى لا تكون فتنة أي شرك har sai ya zama babu shirka a bayan ƙasa yani qatiluhum hatta yuslimu ku yaƙe su har sai sun musulunta fala yuqbalu min alwathani illa alislam duk wani wanda ba musulmi ba ba abinda ake karba a ƙasa ta musulunci sai musuluncin sa fa in aba in yaki qutila za a kashe shi wa yakuna dinu ya zama na da'a da ibada lillah ita kadai ne fala yughadu shay'un dunahu fa in hau in suka bar kafircin suka musulunta fala udwana babu wata hanya illa ala zalimin sai gaiga su azzalimai sune waɗanda suka ki musulunta sune za a yake su na'am الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص nan gurin kafin mu shiga ash-shahrul haramu bi shahril harami wal hurmatu qisas akwai dan bayani ayar da ta zo ta farko da muka karanta wa qatilu fi sabilillah ku yi yaki fi sabilillah dan daga kalmar Allah dan kare addini dan kare kanku domin sabilillah ne kare mutuncin ku fi sabilillah bayan fi sabilillah sai aka ce wala ta'tadu kar ku yi ta'addanci me yasa aka ce fi sabilillahi karka yaki dan kabilanci karka yaki dan fitina a bayan ƙasa karka yaki dan hayaniyan siyasa karka bari wasu su yaudare ka akan ƙarya da shirme kaje kana zubar da jinin mutane matasa akan abin da ba na addini ba ku ɗauki takuba da barandami da kayan hayaniya ku je kuna kashe waɗanda ba san hawa ba san sauka ba wannan ta'addanci ne yasa musulunci ce wala ta'atadu kada ku yi ta'addanci yanzu irin abin da yake faruwa sai ka samu wata mata ce ko wani mutum guda ɗaya wanda ba musulmi ba ya zo ya yi cin mutunci ga musulunci to meye laifin sauran waɗanda ba musulmai ba da suna kyamar ma wannan abin da wanda ɗan uwansu ya yi me laifinsu da matasa za a yi haka su ɗauki barandami su ke fasa shagon mutane su bi wasu inda ba musulmai ba suna ƙone gidajensu suna musu ɓarna suna kaza wanda babu hannun musulmai a irin wannan abu ba wani musulmi na ƙwarai da zai hawo mimbari ya ce ‘yan ‘ya'yan musulmai wa ‘yan masu taurin kan shi ya saka suka je suka yi wannan abu gaɗin kansu suke yi kuma waɗanda ma musulmi ta yadda za ku gane shi ne waɗannan yaran in sun tashi har shagon musulman suke fasawa suna ɗiban kaya kuma musulmai suna fitowa mimbarorin suna Allah wadare da su ku waɗanda ba musulma ba me yasa idan wani lokaci waɗanda ba musulmi ba suka yi ba kwa fitowa ku yi Allah wadare da su me yasa yaran da suka kashe Deborah ko wasu da yawa daga musulmai sun yi Allah wadare da irin aikinsu ba haka ya dace ba me yasa ku ba ku haɗa kai kun yi ku kuma Allah wadare da abin da ta yi ba wannan fa shine zaman lafiya da ake nema wa al'umma shine al'umma ana so a ɗinke ta ina waye ba daidai ba in ce bai kyauta ba wannan ba daidai ba ne kuma ku zo ku ce eh an mana ba daidai ba da aka mata kaza amma ita ce ta fara yin ba daidai ba wala shi kenan sai a zauna lafiya sai kaga babu hayaniya wannan kuma shine karantarwar musuluncin babu malamin da zai fito mimbari ya bada cewa ayi wannan ayi kaza ayi kaza babu wanda zai wannan ba a fada saboda kabilanci saboda bangaranci Allah ya mana tawfiki wala ta'tadu kar a wuce gona da iri inna Allah la yuhibbul mu'tadin na'am asharul haram
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص mm.
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم Mm.
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين Allah subhanahu wataala yake cewa ash-shahrul haramu bish-shahril harami ash-shahrul haram mubtada ash-shahru mubtada al-haramu zai zama sifa kenan ko bish-shahri al-jar wal majrur muta'alliqan bi mahdhufin khabar ko dole a samu hasful mudaf أي حتك هرمة الشهر الحرام وهو ذو القيدة من السنة السابعة للهجرة وبهتك هرمة الشهر الحرام وهو ذو القيدة من السنة السادسة فقد قاتلوكم عام الحديبية الشهر الحرام yadda aka hana ku yin aikin umra a cikin shaharul haram to bi shaharul haram ni ubangiji na sa ku bari ku dawo wani wata in kuka yana daidai da wancan da aka hana kudin shine fansa a gare shi imam al-bagawi a cikin ma'alimut tanzil dinsa fi tafsiril qur'an yake cewa nazalat fi umratil qada wannan fadin ash-shahrul haram bish-shahril haram iyanan din ta sauka ne game da umratul qada umra da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo biya bashin ta annan nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja mu'tamiran fi dhulqa'ida annabi ya fita zai umra a dhulqa'ida sai mushrikai suka hana shi suka hada shi shiga baitin shiga makka a wani guri da ake ce masa hudaybiya a wannan hudaybiya din nan sai annabi ya sulhu da mutanen makka kar ayi kaza daga yau tsakanin mu da ku ba kaza ba kaza nabi ce ya yarda wani tsanani wani wani kalmomi ma da suka faɗa kaman zalunci ne wa musulmai amma daga musulunci zaman lafiyan yake bukata duka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya amince suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam shiga فصده المشركون عن البيت بالهديبية فصالح أهل مكة على أن ينصرف عام ذلك سك النبي صلى الله عليه وسلم بزي شيغا مكة أو النشي كرا بس يدي يقوم سي وتشي كرا النبي يهد يقوم فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع في العام القابل وتشي كرا يساك داوا أو النند القيدة دي أو النن وتن دا أكا ناشي باين شي كرا فا وقضى أمرته يبيا أمرنسا الشيكرا تبقوي كركم أنت الشيكرا تشيد أكا ناشي ya tafi ya biya a shekara ta bakwai wannan shine fadin Allah madaukin sarki ash-shahrul haramu lalle wata mai alfarma yana nufin zulqaida wanda kuka shiga makka kuka biya umranku da aka hana ku wancan shekara ta shida din ita ce wannan bishaharil harami fansa ce ta wancan shekara ta shida a zulqaida da aka hana ku din nan ya fito ko ash-shahrul haramu bishaharil haram wal hurumatu qisas to kasan kasan wanda ba musulmi ba wanda kanta da, da kyamar musulunci zaluncin sa yayi yawa sai suna kafa dalili cewa to ai yanzu duk wanda ya shigo cikin garin makka ai makka kamar da muka faɗa aya ba makka waje ce mai alfarma waje ce mai girma waje ce mai daraja ba a zubar da jini ba a kaza amma kuma fa akwai wa'ansu sun shirya za su yi wa musulunci ta'addanci za su yi wa musulman su annabi da suka shiga za su yi musu to annabi kuma ya san an ce wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi tunda yanzu an shiga ta hanyar sulhu sai Allah ya ce musu to amma fa ku sani ko musulmai wal hurumatu qisasun duk alfarman gurin da take gani in an taba ku ku dau fansa kuma akwai kisasi a cikin abubuwa masu alfarma abubuwa masu alfarman ma ba shi yake nuna dan kai an hana ka ba kuma ka kwanta kai haka a zo a taddatsa ka ba a'a ko a cikin kaba ne ku dau mataki kuma za a yi muku wal hurmatu qisas faman itada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ku masa da irin abin da ya muku za mu dauko wata mas'ala fiqhiyya da ta burge ni sanda na karanta ta sai da ne ta dariya sai da na tashi ma ne tsalle saboda halin da al'umma take ciki na yanzu yadda ake zaluntar mutane ta dukiyarsu amma da naga akwai bayani abin nan fatwa ta fikihu mafita ta fikihu a babin ni abin ya burge ni famani ta da alaikum fa'atadu alaikum misal ma atada alaikum wanda bai kyauta muku ba kuma ku masa rashin kyautawa da irin abin da ya muku rashin kyautatawa famani ta da alaikum fa'atadu alaihi bi misli ma atada alaikum sai aka ce me wattaqullah ku ji tsoron Allah eh wa'alamu adallaha ma'al muttaqin ku sani ubangiji yana tare da masu tsoron Allah fa bani tada alaikum fadul misl ma tada alaikum kwatan kwacin sa shine fadin Allah madaukin sarki wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha wattaqullaha wa'alamu annallaha ma'al muttaqin ibnu kathir ibnu kathir Allah ya kara masa yadda tunda an ce asharu haram bi sharil haram wal hurmatu qisas yake cewa ya kawo isnadin sa har zuwa Jabir dan Abdullahi jabir dan abdullahi yake cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghzu fi shahril haram illa an yugza wa yaghzaw wa yugzaw annabi sallallahu alaihi wasallam baya yaki a cikin watan mai alfarma sai in an yake shi ne dalili sai ce dalili akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo aka yi sulhun hudaybiya bayan an yi sulhun hudaybiya ba ruwansa ya yadda za su koma amma ai ya aika sayyidina usman ya aika sayyidina usman ya je a yi menene a cikin garin makka da suwaye da suwaye sai aka kawo labari cewa an kashe sayyidina usman annabi kuma ya tura sayyidina usman da leta zuwa ga mushrikai annabi da ya ji haka an kashe sayyidina usman an kashe ce na sabai na duk tashi mu ma mu afka garin makka sai mun kwato jinin sayyidina usman wannan shine shugaba waɗanda suke karkashin ka mutum ɗaya aka taba jinin sa sai inda karfin ka ya kare amma yanzu hanya ba ta da kyau dan fashi sun yi kaza ba abin da ya dame ka saboda jirgi kake hawa ka wuce iyalanka suna hawa suna kaza ana kaza ana kaza ba abin da ya dame su hanya a ce shekara takwas an kasa gama ta shekara takwas yanzu kaduna abuja shekara goma kaduna abuja tun hawan buhari har yau din nan gombe yola har yau duk wasu hanyoyi saboda ba ku kuke bin hanyoyin ba jinin mabiyanku bai dame ku ba ku duba annabi fa jinin sai na usman ya san kuma mutanen maka karfin da suke da shi sa iya shiga kuma kakkam a kare da su annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi ce an taba mana sayyidina usman an yi haka wannan abin da gaske ne duk ku tashi ku bin mu baya mu shiga mu je mu dauko fansa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukan su su 1400 ne aka zo ta hata shajara aka yi mubaya'a akan za a yaki musulmai za a yaki mushrikan da so kai sayyidina Usman falamma balagahu anna Usman lam yuqtal da labari yazo masa a ba a kashe sayyidina Usman ba kaffa an zalisa annabi ta to mu kyale su da ma mu ba neman fada muke ba taba mu aka yanzu na ce a tashi wannan duk ina fito bane cewa musulmai in ba an taba su ba ba sa yi sai annabi ya ce to aje a karasa sulhu a zauna lafiya tare da su matsaloli da ke karkashin wannan gurin a gurguje na ga lokacin ya tafi ko bari mu fara da walhurumatu qisas walhurumatu qisas mun fassara mun yi bayaninta cewa dan abu mai alfarma ne ba shi kinunan an taba ka ba za ka yi qisasi ba kai ma ka dauka shi sa akwai mas'ala fiqhiyya game da makka malamai suka kira ta hukumul laji hukumul laji bil haram hukuncin wanda yayi barna a garin su ba an ce wa man da kalahu kana amina to ina hukuncin wanda ya ta'addanci sai ya je buya a makka za a dau mataki a kansa ba shine malamin fiqh suka ce a fito da shi sai a sai a fito da shi ko in yayi a cikin makka ne sai a fito da shi wajen makka sai a yi masa arama in guduwa daga garin sai a fito da shi saboda ba haka ba za ta zama matattaran criminals saboda ka hukum mas'ala ce ta allaji bil haram yasa wani annabi da yayi barna yace ku je ko yana rataye da labulan kaba ne ko kashe shi tunda ya kashe shi ma ya yi barna tau wanda ya muku ta'addanci ko masa ta'addanci da irin abin da aka muku matsaloli na fikiyu za mu dan fara barin fara da wacce da ce muku ta burge ni wannan wasu suka ce muttasil ne suka ce maktu matsala ce ta larabci barin tsallake ta ita ma inna man intahaka hurmataka nilta minhu mithla ma'tada alayk duk wanda ya taba alfarmanka kai ma ka taba irin yadda ya maka malamai suka ce tanawalatil ayatu min at-ta'addi baina ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jinayati wa nahwiha lam yunsakh idan aka yi maka wasu na ce an soke wannan suka ce ba a soke ba idan mutum ya maka ta'addanci kai ma karama wajaza liman tu'addi alaihi fi malin aw jurkin an yata'adda bi misli ma tu'addi bihi alaihi idha khafiya lahu dhalik mun gane idan wani ya maka ta'addanci ya ji maka ciwo ya maka barna ya taba dukiyarka ya zubar maka jini kai ma an baka dama ka je ka zubar kuma tsakaninka da Allah babu komai to nan gurin sai malamin fiqh suka ce in bracket bari mu sashi in bracket amma abin da ya shafi jini da abin da ya shafi rai wannan ya zama mustasna karka yadda ka dau mataki a ta'addancin da aka maka sai alkali ne zai dauka sai kotu ne za ta yi a je a yi shari'a to mu dawa ɗaya ɓangaren wa ƙalar shafi'iyu wa gairuhu wa hiyar riwaya fi mazhabi malik wani shi da maganar shafi'i da imamu malik da wani magana a cikin mazhabar malik wa ƙalar ta'ifatun min ashabi malik laisa zalika lahu wa umurul qisas wa hukum alahu kamar da nayi maganar sadazu ko abinda ya shafi qisasi da zubar da jini karka yadda kai sai dai ka kai kotu a nema maka shi amma dukiya dukiyarka da wani ya kwace ya maka ta'addanci ya kwace maka ko ya sa ka aiki ya ƙibiyanka ko kuka yi wata yarjejeniya ya karya kai kai kai a fitar maka daƙinka aka yi kai kai a biya ka dukiyarka aka ƙi kuɗinka ya makale a hannunsa kai kai ya ƙi sai kuɗinsa ya shigo hannunka yaya za ka yi wasu malai suka ce addil amana ila mani ta maka wala takun man kanaka ka ɗauki amanar da aka baka tasa ka kai masa kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka shine wani da ya karanta hadisi ne ce an yi hadisi na aka yake nufi kuwa an yi aka yake nufi kuwa wani imamu daru kudin ya kawo shi kenan duk wanda ya amince maka ka amince masa in ya ha'ince ka kai karka ha'ince shi wannan shine mashhuri a mazhabar tu malik cewa a kame da kudin wannan shine magana ta abu hanifa sai ya tamassuki da wannan abin din da wannan aya din da wannan hadisi din sannan da fadin Allah muka sake inna Allah ya murku an tu'addu al-amanati ila ahliha ko da ya rike amanar ka kai in tasa ta shigo hannunka ka kai shi wannan umumin wannan aya din wannan magana ce ta ata'ul qurasani dai imam al-qurtubi sai ya ce wa sahihu kun ga da ya faɗi abin bayanin masabar malikiya ko bayan imam al-qurtubi ya aiko maganganu ya faffada da wasu malamai suna ganin zaka rike kayanka sai imamul qurtubi sai ke cewa sahihu magana mafi inganci jawazu zalika wala haka ya halatta ya cuce ka ka rasa yadda zaka yi kudin sa ya shigo hannunka ka rike su kaifa mata wasalta ila akhdhi haqqika haqqihi duk ta inda zaka rike karban haƙƙinka inda ya ki baka karbi ka rike in yazo ta hannunka rike ka buga marwaya ka ce ni na ma ni nawa ne da kani na da kai nawa ma nake binka yace a miliyan uku da rabi ne sai ka ce to da Allah ko za ka turo akawun ɗinka ne sai ya turo kai kuma hudunsa ne ta shigo hannunka sai ka tura masa 500,000 sai ce kaga alad ne ce e na gani nawa ka gani 500,000 sai ce ka ce masa to dubu miliyan hudunka ne ta shigo na ci da miliyan ukun nan ta shekara biyu da ne ta binka ka bani kaki ka bani wannan fatawan ta burge ni musamman a zalunci da ake da shi a yanzu mutum ya fi ka karfi ya fi ka karfi ta dukiya ya fi kaza ka yi ta binsa ya yi ta azabtar da kai to nasa in ya biyo ta hannunka ka kwashe naka bada duk abin da bahaushe ke fada wai kamuwa haramun ne wai wane ne haramun ne wa ya fada annabi ne ya fada imamul qurtubi yake cewa lam yu'ad sariqan ba za a saka ka cikai barawo ba haƙƙinka wa huwa mazhabu shafi'i haka ma ita ce mazhaba ta shafi'i wa hakawu wa kawu dawudi an malik shi ma imamu malik din an hakaito makamanciyarsa daga shi wa qala bihi ibn al-mundhir haka ibn al-mundhir ya fada ibn al-arabi ba maliki a tafsiri da fiƙihu kamar yadda imam al-qurtubi yace imam al-qurtubi yake cewa haka ma ibn al-arabi ya zaba yace rike kudinka wanda ya rike maka rike wa anna zalika laysa bi khiyanatin laysa khiyanatan wannan ba ha'inci bane wa inna ma huwa wusulun ila haqqin wannan isa ne zuwa ga haƙƙinka sai imam al-qurtubi sai fara kawo dalilai yace wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka wanda aka zalunta ko wanda yayi zalunci yanzu wanda yayi zalunci in ka kwace kudin ka ba ka taimake shi ba daga shiga wuta ya gama kururuwan sa ya gama kaza wa akhdha al-haqqi ka karbi haƙƙinka min az-zalimi daga az-zalimi nasrul lahu ka taimake shi ne wa qala sallallahu alaihi wasallam li hind shi sa annabi ya ga wa hindu matar abu sufyan ko baya bata abinci da zai ishe ta ya zan yi sai annabi ke cewa ki bude store ɗinsa ki kwashi yadda zai ishe ki ke da ƴaƴanki bil ma'ruf kaga haƙƙinta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta je ta kwasa ya za a yi ga haƙƙinki kuma a gabanki kuma baya isanku kuma ki zauna baki ci kaga kamar ta kwasa ba da izinin sa ba ta kwaci haƙƙinta sai a ga wani hadisin yana bukhari har zuwa ƙarshen hadisi din imam al-qurtubi da karshe sai ke cewa wa hadha kulluhu thabitun fi sahih dukkan abin da muka kawo hadisan nan dukkan su hadisai ne ingantattu da suke nema suke nuna faman da alaikum fil amwali fatadu alaihi bi akhdhi haqqikum min amwalihi ko ai kanka yayi da Allah je ka so min kaza eh zan so ba kaza eh to shikenan sa kudin ta account dan yanzu in kashi ne ba za a iya zuwa ce ina buhun nan miko tura shi account kana tafiya sai ka bugo masa waya yanzu ba dai za a ci bacin ne zai bacin rai ne zai faru ba da kai din ba cikin bacin ransa kake ba ha yanzu bacin rai yafi bacin rai ne rai yafi rai ne Allah na mu ji aya ta gaba fa anfiqu fi sabilillahi وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة wa ahsinu وأحسنوا إن الله يحب المحسنين wannan ita ce aya da za mu tashi gobe insha Allahu tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa asusun marayu a buɗe yake eh, muna ta jiya za mu ji abinda muka yi receiving a jiya insha Allahu tabaraka wa ta'ala asusun marayu yana buɗe na eh ga ciyaman ai muna tare da shi na'am menene muka samu jiya asusun marayu a ciyaman sai ka da wannan gure
Assalamu alaikum warahmatullah. Um, Kamar yadda jiya aka fara ko aka buɗe asusun marayu, um, a jiya kafin a tashi da tafsiri a samu uh, gudunmawa ko in ce taimako na Na zuwa.
na
Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام ورحمة الله وبركاته كما تقول Ina gajiya?
يا أيها الإيمان Alhamdulillah ya kasar Rasha.
على الحمد لله كما شان سني كما كنا نقول To dukkan mutanen masallaci suna jinka suna maka fatan alkhairi.
ما شاء الله منا منا وسو أدعى الفتاة إن كما كما منا بدي أدعي يدعي بدي منا أنا ما مسألة إن كذا بجاء تفسيري كما كسر مسألة كوسا فذاك dole ne mu gode wa Allah da ni'imomin da ya mana na ibada cikin jama'a cikin sauki musulma wannan sai dai kai sallah kai kuma da baki kai kuma ya dace Alhamdulillah sannan dukkan dukkan adawainiyoyi da kai ta yi tun kafin Ramadan masallaci na zuciyarka shirye-shiryen buɗe baki da activities na masallaci gaskiya an, an fara tafsiri a cikin kwanciyar hankali Allah ya saka maka da dawainiya da kai. yauwa mutanen masallaci na- a- a- abin da tun jiya shi Dr. Dr. abdullahi baffa garkuwa yake ta cewa jiya ya kira muna cikin karatu ban kula bai ce yana so ya gaisa da mutanen masallaci suna jinka kuma suna maka fatan alkhairi allah ubangiji ya sa ka gama asamin da ka je lafiya ka dawo lafiya ba za mu manta da kai ba irin falala da kake da shi akan wannan masallaci allah ubangiji ya maka albarka allah ya amsa maka asusun marayu yana ta tafiya yau ita ce rana ta biyu da kuma marasa karfi alhamdulillahi Allah ya muku taufiki Allah ya jagoranci jazakumullahu khairan duk za su ji insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to wannan Dr. Abdullahi Garkuwa wanda da yana gari duk tafsirin nan da shi za ake yi kamar yadda aka san shi da kokari yana da falala akan wannan masallacin da yawa da yawa wanda buɗe baki da muke a gabatarwa a wannan guri gaskiya kaso mafi yawa kaso mafi yawa shine ya saka a ciki muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi baya so ake ake fadan wasu abubuwa nasa eh, kuma dole ne wani abun ba yadda aka iya eh, wanda ya abun arziki ka fade abubuwan da yake na arziki Allah ya saka masa da alkhairi ya je wasu as- wani asamin ne a kasar Rasha yanzu haka yana cikin Rasha ya ce min jiya sanyi a Rasha is minus one ne ce ne ko yawwa sanyin da yake nan ba za ka iya zama ba dole sai da wannan kaya nasu din alhamdulillah su suna azumi mai daɗi muna masa addu'a Allah ubangiji ya dawo mana da su lafiya Allah ya masa taufiki Allah ubangiji ya saka masa to ciyaman shi yasa na katse ka saboda wannan sako din a isar kuma ya ji muryan mutane mutane sun ji muryan sa ras kuwa alhamdulillah network bai mana bai mana abin nan ba Allah ya saka masa da alkhairi na'am alhamdulillah Allah sa ka alheri. a jiya an nemi taimako na su marayu a lokacin da muka tashi an samu kuɗi kashi naira dubu talatin da biyu da ɗari takwas da naira goma na'am masha Allah sannan akwai alkawari da malam ya yi nasa da iyalansa naira dubu goma ha duka ake hadawa Eh, Jiya an za mu samu haɗa eh, za mu haɗa akwai na shi alaran ma naira dubu biyu Eh.
jimlan abin da aka samu jiya naira dubu arba'in da hudu da naira ɗari takwas da naira goma masha Allah wannan shi ne abin da aka samu jiya kuma insha Allah asusu yana na buɗe kuma za a ci gaba da neman taimako insha Allah Ah, ni ma da iyalaina mun yi alkawarin insha Allah za mu ba da naira dubu goma masha Allah mun samu na da da dubu hamsin da wani ma'aikata ce, abu insha Allah masha Allah to ciyaman na masallaci an ji alkawarinsa shi ma yanzu kenan asusun mai yana da wajen naira dubu hamsin ko za mu ci gaba da yi har zuwa ranar da za a rabar musu da kayayyaki kamar yadda muka faɗi irin kayayyakin da muke da su jiya kuma alhamdulillah naga ana ɗan ci gaba da kawowa kar a manta da abin da ya shafi kayan abinci da abin da ya shafi tufafin sakawa da abin da ya shafi kuɗi wannan kuɗaɗen su ne za a ƙara ko kayan abinci ko a ƙara tufafi ɗin sannan in an zo ba su kayan za a haɗa musu da kuɗin ɗinki musamman yadda aka sani da tsadar rayuwa take in an haɗa musu da kuɗin ɗinki suka sani da za su ɗan ciccika ta su ba duk da cewa ba- ba dole mu musu abin da ya- da- da- da ya dace ya kamata ba amma dai za mu yi abin da ya sawwaka ne Allah ubangiji ya mana jagoranci Allah ya saka wa kuma kowa da alkhairi kuma asusun abu da ne duk sanda muka gama karatu ana cikin karatu ma yan hizba za su ci gaba da zagayawa har zuwa ranar da za a yi za a yi disbursement din insha Allah tabaraka wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh